الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na sha takwas a wadda littafi mai albarka wannan rana ta asabar sha biyar ga watan safar hijira 1447 a wannan littafi mai suna al'akhdari to hawa yau muna nan cikin bayani akan sallah da yake kawo farillai da sharuɗa to mun kammala su za mu shiga musahabbai musahabban sallah kenan da malam ya ce wa fada'iluha to sai bayani akan mustahabban sallah malam ya ce raf'ul yadaini yana daga cikin abin da aka so ga mai sallah shine ya ɗaga hannayensa guda biyu inda ihrami amma gun ka bar harama kawai a nan kawai zai ɗaga hannu sauran wuraren ba sai ya ɗaga ba ba a so ya ɗaga ba hatta tuƙabilal uznaini kuma hannayen tafukan hannayen nasa sai sun dauranci kunnaye kunnuwansa guda biyu eh to wannan musahabi ne to wannan su malaman mazhaba sun sun samu saɓani kai wannan ɗaya daga cikin fuskoki ne wasu suka ce ana buƙatar su yatsun su zo daidai da kunnuwa an gane daidai saitinsu wani ƙaula aka ce a kuma daidai kafaɗu allahu akbar wancan ƙauli kuma daidai kunnuwa sai ka ɗan haura su sama to akwai ƙaulin da aka ce kuma daidai ƙirji ne na uku ne shi ma wasu daga cikin malaman mazhaba sun ambace shi to sai ya zan wannan da ya kawo daga ɗayan ukun ko dai ka ce allahu akbar ka dauranci kunnuwa ko ka ce allahu akbar ya dauranci kafaɗu ko allahu akbar ya dauranci kirji to duk sun yi wannan bayani to haka kuma suka samu saɓani akan siffa yadda tafuna hannayen za su kasance siffa ta farko ita ce wadda ya ambata na wadda da yawa daga cikin malaman malikiya akan ta suke shine ya miƙe yatsun su kalli sama tafin hannunsa cikin hannunsa ya kalli alƙibla haka ko shi mun ka saba da shi ita ake kira da sifatun na bizi sifa ce balarabe in ka gaya maka haka to abin da ka gaya masa bai yadda da shi ba bai yadda da wannan abin ba to akwai sifatun rahibi ita kuma siffan mai tsoro su kuma suka ce haka za ka yi Allahu akbar ko Allahu akbar daidai ka faɗa ko Allahu akbar daidai kirji ban hannu ya kalli sama cikin hannu ya kalli ƙasa ya su kalli alƙibla ita ake kira da sifatun rahibi ai alkha'if mai tsoro kenan in mutum ya tsorata to yakan yi haka sannan akwai sifatun ragibi ta uku kenan ita kuma akasin wannan shine cikin hannun ya kalli sama eh Allahu akbar ko Allahu akbar ko Allahu akbar daidai kirci to duk wannan akwai shi a mazhaba eh akwai azzarqani ya yi sharhi ga muktasar to dai ya ambaci fuskokin da alhattab shi kuma yana da littafi mawahibul jalil shi ma sharhu muktasar ne shi ma ya ambaci wannan Eh, to shi malam mai askari biyun ya ambata ya ambaci sifatun nabizi ita ce anan sannan ya ambaci sifatun rahibi wannan amma bai ambaci sifatun ragibe ba shine cikin hannu ya kalli alƙibla abin nan sama ban hannu shi kuma ya kalli ƙasa ya su kalli alƙibla sifatun ragibe kenan Eh, to kowane malamai sun ka ce in kai yayi Mm, ko kai haka ko kai haka ko kai haka eh an ji sabon karatu kenan shine shine ko ra'ayin ma malam suhununu eh shi malam suhununu wannan ake haka ake eh yawo sifatul rahibi ba malam suhununu wanda kaga mu malikiyan ma ta hannun shi ta zo mana shi kuma alƙadu iyad mai ashifa shi kuma shi adda sifatun ragibi shi ya ce haka za a yi da littafi ashifa Eh, su kuma rogowa mafi yawan malamai za ka ga kamar shi malam abdurrahman al-akhdari to annabi zai ya karba Mm. to kowane ka yi in kun samu sharhu zarqani ko mawahibul jalil duk ya wannan bayani eh ko askari shi kuma biyun ya ambata bai ambaci na uku ba hmm? kowane kai yayi hmm. illa shi sifatun na bizu din ita tafi yawa mafi yawan hadisai ya zo daga gare ta shi yasa an kafi yawan ambatatta amma kowane kai ba matsala to kaga nan kenan shi ɗayan fuskokin ya ambata ko da ya ce hatta tuqabilal uznaini eh to waccan da yake magana ta sifatun nabiz din wa qaulul ma'mumi da cewa mamu wal fadhi da mai sallah shi kadai rabbana walakal hamdu ya ubangijinmu rabbana za ka kaddara ya unnida ma'ana ya rabbana ya mahalicinmu wa lakal hamdu ko lakal hamdu akwai riwaya ba tare da wawan ba Eh, cikakken godiya ya tabbata gare ka to da mamu da mai sallah shi kadai a za su faɗi wannan duk da shi mai sallah shi kadai sun ce zai ce sami allahu liman hamida sannan daga baya ce rabbana wa lakal hamdu shi mai sallah shi kadai kenan shi zai hada biyan kuma sun ce zai fada a asirce ko da sallar bayyanawa ce haka sun ka fada wasu kuma sun ce zai iya bayyanawa ba komai in sallar bayyanawa ce in ta asirtawa ce ya asirta shi kuma mamu sai suka ce zai ce rabbana wa lakal hamdu tunda limamin sai ya riga ya ce sami allahu liman hamida ko yawwa shi kuma liman kaga shi ke da sami Allahu liman hamida mamu yana da rabbana wa lakal ham misalla shi kadai yana da biyun gaba daya sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal ham misalla shi kadai kenan eh to in sallah asirtawa ce sai a asirce in ta bayyanawa ce ayi a bayyane gurgurdo yadda zai ji yadda kansa in kuma liman ne in sallar bayyanawa ce da ta asirta wato zai yi a bayyane ne saboda mamunsa su ji to wasu sun ce ya halatta amma dai a mazahaba lai kuskure ne a mazahaba shi liman sami allahu liman hamida kawai zai fada shi kuma mu ya ce rabbana wa lakal hamdu amma wasu malamai sun ce ba laifi da liman da mamu kowa na iya faɗan sami Allahu liman hamida to in ma mutum da ya faɗa ba matsala musahabbi ne bai cikin sharuɗan sallah ko da baka faɗa ba wata aminu da cewa amin ba'ad al-fatiha ce bayan fatiha lil fadzi ga mai sallah shi kadai eh wal ma'mumi da kuma mamu shi ma zai ce amin wala ya ƙulu hal imamu illa fi ƙira'ati sirri amma shi liman ba zai faɗe ta ba sai a karatun da ake asirtawa to a nan kawai zai ce amin sallar da ake bayyanawa ba zai faɗa ba kawai da ya ce wala bolin to sai mamu sai su ce amin shi zai shiru kenan eh to sai ya zan shi mamu a suka ce zai ce amin in sallar bayyanawa ce ya yi a ya faɗa in sallar asirtawa ce to sai ya dauranta ya kwatanta cewa yanzu liman ya kammala fatiha ya kai walallalin ya kai walallalin to sai ya ce amin a asirce mamu kenan eh tunda an yadda liman ya yi an gane an yadda shi ma mai sallah shi kaɗai shi ma zai faɗa to shi kuma sun ce zai yi ne a sirce eh zai yi ne a sirce tunda ba a bukata ya jiyar da kowa tunda shi kaɗai ke sallarsa to cewa liman ba zai faɗa ba sai a karatun asirtawa wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyi guda biyu daga shi alimamu malik akwai ruwaya biyu gare shi ruwaya ta farko ita ce wannan cewa liman zai ce amin ga sallah asirtawa banda ta bayyanawa akwai riwaya wadda ta ce zai faɗa hatta sallan bayyanawa ne wanda ita ce riwayar malaman madina almajiransa na madina kuma shi ne ƙaunar jumhur na manyan malamai eh abinda suka tafi a kai kenan kuma shi ne ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza ammana al-imam fa amin in liman yace amin ku ce amin to kaga cewa in ya ce to kaga ba da za a yi kusan ya ce sai karatun bayyanawa to abin da yafi liman ma zai faɗa ko sallar asirta ko sallar bayyanawa wat tasbihu da yin tasbihi fil ruku'i a a ruku'u wadda'a'u da yin addu'a fi sujudi a cikin sujuda dukkan su musahabbai ne wa tatwilul qira'ati fi subhi haka musahabbi ne tsawaita karatu fi subhi ga sallan asuba ita ana son a yi karatun surori masu tsayi ba a son a karanta ga gajerun surori والظهر تليها صلى الظهر تنا بما asuba wajen karatun wasu suka ce azahar din nata karatun ya zamo daidai da na asuba wasu kuma suka ce a ya kusanci na asuba na asuba din amma ya ɗara tsayi shine taliha din kenan na azahar din ma ana son karatun ya yi tsawo amma kada ya kai na asuba wasu kuma suka ce a ana so ya zamo kamar na asuba ɗin to shine suka ce ana son mutum ya karanta tiwalul mufassal surorin da ake kira tiwalul mufassal su a malikiya sun ce daga suratul hujurat zuwa amma ko sun ce zuwa abasa akwai saɓani su malikawan to surorin da ke tsakanin to na ake buƙatar ka samu surorin da za ka karanta a sallar asuba da kuma a zahar wani ƙaulin kuma aka ce daga suratu ƙaf nan ne duwalul mufassal ya fara amma su malika sun ce a a suratul hujurat ne an gane wannan ko amma wannan suka ce su kansu malika suka ce in wani abu bai bujuro ba eh amma in wani abu ya bujuro wanda ake bukata a takaita to kuma ba sunna ba ne kuma ka tsawaita karatun kila waɗanda kake ba sallah suna da yawan shekaru ko gajiyayyun mutane na ma'aikatan daji ne yan ka tashi ne eh, ko ma'aikata ne aikin da yana da wahala eh, to a nan ba a so a tsawaita ba ko da sallah asuba ce an gane sai a ɗan takaita saboda ita sallah ana kallon waɗanda ake ba eh, kenan ke ce wasu an so a tsawaita karatu a asuba da azahar ba wai ko yaushe ba ne ana nufin in wani abu bai fujiro ba in kuma wani abu ya bujiro shi kenan sun kafa dalilai suka ce ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wa mu'azu fada lokacin da yayi karatu mai tsayi wani ya kai karar saurin manzon Allah manzon Allah ya dinga yi masa fada afattanu kaza kaza kaza kaza kaza to annabi sai ya ce ka dinga in zaka ba mutane sallah akwai masu yawan shekaru a ciki akwai ma'abuta bukata akwai masu rauni eh ka karanta suratu kaza da kaza da kaza sai ambata masa takaitattun surori gajajjeru irin su suratul ala wadduha irin su wallaili sai to ka dinga karanta irin wa'annan surori sanan na biyu suka ce annabi wata rana yana ba da sallah sai ji yaro yana kuka cikin matan da suke zuwa masallaci nabi ya ce sai ya takaita wannan sallah ne wanda da ya yi ya ja ta da tsayi amma sai ya takaita ta saboda ya tausaya ma mahaifiyar yaron to daga wannan suka ce kenan an fahimci in wani abu ya bujuro to liman zai tsawaita a zai takaita in kuma babu wani aridi to sai ya koma ga asali wata kasiruha da takaita karatu fil asiri wal magaribi ga sallar la'asar da kuma magariba shi kuma sai karanta kisarul mufassal shine daga suratu wadduha zuwa suratul abin nan nasi to waɗannan surorin su kuma su ake so a karanta a sallar magariba da da la'asar wata wasu fil isha da kuma yin karatu tsaka-tsakiya eh kai baka yi mai tsayi ba kai baka takaita ba ga sallan isha eh shine daga ammadin ko daga abasa din zuwa suratu wadduha su ake kira mutawassitatul mufassal zaka ga surori ne ba su ba matsayi ba su tsayi sosai ba kuma ba takaitattu ba to wannan duk musahabbi ne wata kunu suratul ula kuma musahabbi ne surar farko a raka'an farko ta kasance ƙabla saniya gabanin ta biyu a tartibin mushafi an gane a tsarin alkur'ani to an so in za ka karanta sura to ka karanta in ka karanta sura to ka karanta wadda ta biyo baya gare ta misali in ka karanta suratu amma an gane a raka'an farko to sai ka karanta mai bi mata wace sura ke bi mata suratun nazi'at shi shi yake nufi eh in ka karanta wan nazi'at a raka'an farko ta biyu ka karanta suratu abasa to shine watakunu suratul ula qabla saniya eh sauraka makaruhi ne ka karanta sura kuma a raka'an farko raka'a ta biyu kuma ka karanta ta samanta a malikiya wannan makaruhi ne wa atwala minha kuma mustahabbi ne ta farkon ta dan fi tsayi sama ga ta farko eh an fi son haka eh in san samu ne an fi son haka wal hay'atul ma'luma haka mustahabbi ne yin sifa sananniya a wurin fuqaha'u fin ruku'i a cikin ruku'u shine siffar ruku'i a wurin fuqaha'u sananniya wadda sun ce tafi kowane shine yayi ruku'u ba tare da ya soke kansa ƙasa ba ko ya tare kansa sama ya miƙe gadon bayansa to ita ce alhai'a al-ma'aluma ai indal fuqaha'i sananniyar sifa a wurin malaman fiƙihu wasu jodi da yin sifa wadda take sananniya a wurin malaman fiƙihu ga sujuda shine ya ɗora goshinsa da hancinsa ga ƙasa sannan ya shimfiɗa tafukan hannayensa su zamo daidai da kundinsa wal julusi da zama shi kuma zama sananne a wurin fuka ha'u in zaman farko ne shine ya lankwashe kafa hagu sai ya hau samanta sai ya kafa ta dama in kuma zaman ƙarshe ne ya yi aliftirash ya shimfiɗa kafan amma kuma ya zauna da duwawunsa a ƙasa to wannan shi yake nufi da wal hay'atul ma'luma fi ruku'i was sujudi wal julusi wal qunutu sirran qabla ruku'i haka musahabi ne yin ruku'u a asirce kamin a yi ruku'u wa ba da sura ko musahabi ne a yi shi bayan an kammala sura fi saniyati subhi ga raka'a ta biyun asuba e su malikawa sun tafi wasu daga cikin sun tafi kan cewa musahabi ne a dinga yin ruku'u bayan kowace asuba alkunuti afwan bayan kowace asuba a dinga yin alkunuti suka kafa dalilai da wasu hadisai wasu hadisan sun inganta amma kuma ba ba addu'an suke nufi ba suna nufin dogon tsayi da sauransu da tawazu a sallah wasu kuma kuma hadisan da suka kafa hujja da su zaka ga basu tabbata ba kamar hadisin anas cewa manzon Allah bai gushe ba yana alkunuti a sallan asuba hayyabar duniya to yana cikin dalilansu amma dai babu wani dalili gamsashe tabbatacce ya tabbatar da yin wannan addu'a ta alkunuti a bayan sallan asuba cewa a dawama ana yi shi yasa wasu daga cikin malaman mazhaba sun ka kyamaci hakan amma mafi yawan malikawa su sun ce musu habbi ne waya juzu ba da ruku'i ya halatta a yi shi bayan ruku'u amma ƙablar ruku'i ɗin to shi ya fi wadda da yin addu'a ba da tashahudi sani bayan an yi tafiya ta biyu shi ma musahabbi ne waya kunu tashahudu sani a tsawala min al'awwali haka musahabbi ne tafiya na biyu na ƙarshe kenan ya fi tsayi ma'ana ya ɗan yi addu'o'i ya ja shi da tsayi fiye ga na farkon wata ya munu bis salami da juyawa gefen dama da sallama shi ma musahabi ne sallama farko kenan wata hariku sabba ba tafi tashahudi haka da motsa yatsa a cikin tafiya in mutum na tafiya to ya miƙe yatsansa manuni sauran yatsun sai ya lankwashe su sai ya dinga motsawa to wannan kamar da muka sha bayani hadisin bai inganta ba na motsa yatsan riwaya ce shazza abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama miƙe yatsan amma motsa shi to malamai sun ka ce bai inganta ba riwaya ce shazza to su kuma waɗanda suka ba da fatawan ana yi a zatonsu riwayar ta tabbata ko kuma sun ba ta wata ma'anan ta daban kamar suna kallon ko ziyaratu siƙa ko makamancin haka ai tun da siƙa ne ya zo da wani ƙari ai a iya karɓa kawai to wasu haka suka ba abin ma'ana amma sauran malamai suka ce ba haka ba ne bincike na ilimi ya tabbatar da rashin ingancin riwayat to abin da ya fi shi ne rashin motsawa amma za ka miƙe yatsan makaruhatus salati abubuwan da aka karhanta a sallah wa yukrahu liltifatu fi salati an karhanta yin waiwaye a sallah amma waiwaye wanda bai kai a ba alƙibla baya ba shine juyawa da fuskarka ɓangaren dama ko hagu ko baya amma gangar jikinka tana nan tana fuskanta alƙibla wannan shi an makaruhi eh amma in jikinka ya bayu game da karkace ma alƙibla to wannan wasu sun ce sallah ta ɓaci wasu kuma sun ce a in ba da gangan ba ne babu komi eh amma inda gangan ne sallah ta ɓaci wasu kuma suka ce a juyawa in kaɗan ne to ba komai amma in ta yawa kuma ta ɓaci wata gamidul ainihi aka makaruhi ne rufe ido idanu ana sallah mutum yana rufe idanunsa e, makaruhi ne saboda yanzu in wani abu ya zo zai cutar da shi kaga ba zai gan shi ba kila kunama ko maciji eh? sannan na biyu kuma suka ce alama ce ta riya na mutum yana sallah ya rufe ido wato alamu kamar yana nuna mutane shi mai tsoron Allah ne wal basmalatu da yin bismillah a yayin karatu a sallah shi ba makaruhi ne wata a'uzu da cewa a'uzu shi ma makaruhi ne amma wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa ma musahabbi ne a yi basmala ɗin da ta'awuzi kamar yadda muka yi bayani a littafin al'ashimawi to ba dukkan malaman malika suka tafi akan wannan zancen ba fil faridata a sallar farilla waya juzani amma ya suna halatta da basmala da ta'awizi a yi su fin nafila a sallar nafila to sai suka ce ai tun da kun yadda a yi a nafila to ai babu abin da zai hana a yi a farilla tun da duk salloli ne to kaga dai yin shi ya fi wasu kuma suka ce a'a za a iya yi a asirce ne a asirce wasu kuma suka ce in sallar bayyanawa ce a bayyana in sallar asirtawa ce a yi asirce wanda wannan shi ya fi wal kofa ala rijilin wahidatin da tsayuwa akan kafa ɗaya shi ma makaruhi ne illa an ya tula kiyamu sai dai in tsayuwarsa ce ta yi tsayi sosai ya daɗe tsayi kafan hatta gaji to zai iya ɗaga ta sai ya yi tsaye akan ɗayan don ya ɗan huta waƙatin ranu rijilaihi ko kuma gwamaye ƙawahunsa wuri ɗaya da ta dama da ta hagun sai ya gwamaya su wuri ɗaya shi ma makaruhi ne wa ja'alu dirhamin ko sanya kuɗi au gairihi ko waninsa fi famihi a cikin bakinsa ko wani abu da ya kama da wannan mutum yana sallah ya sa wani abu ga bakinsa to ko da kuɗi ne ya yi makaruhi waka zalika haka kullum ma yushawwishuhu duk abin da zai shagaltar da shi bi bihi a cikin aljihunsa to makaruhi ne ya yi sallah da shi yawwa in kana da wani abu da zai dan dinga yi ma yawo ko ya dinga shagaltar da kai a aljihu to in za ka yi sallah sai ka cire shi in ko ba zai shagaltar da kai ba ba komai au kummihi ko hannun rigarsa au ala zaharihi ko kuma saman bayansa ya ɗora wani abu a bansa yana sallah kuma wannan abun zai dinga shagaltar da shi to wannan makaruhi ne sai ce wa tafakkuru da yin tunane fi umuri duniya game da al'amuran duniya kuma yana sallah shi ma wannan makaruhi ne wa kullu ma ya shigaluhu duk abin da zai shagaltar da shi alal khushu'i daga barin khushu'i fi salati a cikin sallah to makaruhi ne ya aikata shi eh saboda sallah ana buƙatar at-tazallul wal khudu kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba a buƙatar ka yi wani abu wanda zai zai kawar da kai daga wannan abu to zan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi akan wasu fa'idodi da sallah ta ƙunsa insha Allah duk da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته